أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد اقوا مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu darul qur'an da ke daura da gidan salata muhammad dan juma goje na unguwan fantami fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mana akhta'ul musallin musakwaran masallata na babban malami alhafiz muhammad siddiq al-munshawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yin laraba daren alkamis wanda ya daidai da 23 ga watan safar watan biyu a musulunci yau hijira na da shekara 1446 28 ga watan 8 na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata allah ta'ala ya sa min yi wani darasi cikin darasi daya kusakurai da ake samu da yawa game da abin da ya shafi sallar idi to wannan gaba kusan a ce cikin hikima ta Allah da taimakonsa sai muka karance ta gaba ɗaya a cikin darasi guda ɗaya da abin da malamin ya kawo game da abin da ya shafi idi da kuma matsalolin idi ɗin da abubuwa da suka shafe shi to duk cikin hikimar Allah mun yi shi a wancan mako ɗin a yau kuma insha Allah za mu tashi gaba ta gaba shi ne aka ɗa'uhun fi ƙiyamin lai aka fi ƙiyamin lai ma'ana kusakuran masallata cikin sallan dare ana ganewa sallar dare wata ibada ce mai ɗumbin daraja da alkairi wanda kuma sai zaɓaɓɓun bayi ne daga cikin bayin allah suke ba kowane musulmi ba ne yake yin sallar dare sai kaɗan daga cikin bayin allah yasa Allah ta'ala ke cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum Allah yace iya siffanta bayan sa na kwarai sai yake cewa sun kasance kadan ne cikin dare suke kwanciya kadan ne dan lokaci kadan ne suke kwanta su yi wace mafi yawan lokacin ibada suke sai ce duk da wannan kaɗan ɗin lokaci ce wabil ashar idan kuma asuba ta yi za su tahi suna neman gafaran Allah wabil ashari hum yastaghfiru kaga wannan yabo Allah yake yi da kuma shedar bayansa na kwarai cikin alkur'ani mai girma shi yasa da ciyarwa da taimako fi sabilillah da kuma abin da ya shafi sallar dare sai kaɗan daga cikin bayan Allah sai zaɓaɓɓu cikin bayan Allah Allah ta'ala ya ƙaddara mana cikinsu malik ya cewa kuskure da farko game da abin da ya shafi wannan gaba shine a tarkuhum qiyamul layl tarku qiyamul layl wa an su da yawa ba sa yi wannan shine babban kuskure mai namba ta daya a ce a rayuwarka baka qiyamul layl an kai kokari kai sallar isha kuma shikenan sai gobe to wannan gaskiya akwai nakasu a rayuwar musulmi kuma akwai kalubale mai yawa kuma akwai abin da zai zame masa nadama da hasara bayan ya mutu ya kuma ga Allah daga cikin surun da ake samu game da sallar dare tana korewa mutum cuta ta riya da komai nafinci duk mutumin da Allah ya taimake shi yake yin sallar dare a rayuwarsa to Allah zai kubutar da shi daga munafirci da riya da yi badan Allah daga cikin farlolin da ake samu wajen yin sallar dare akwai kusanci ga Allah wanda yake kiyamun laili yake tsayuwar dare a yawancin dararensa to iya kusa da Allah kai da ba ka yi shi wancan ya fi kusa da Allah ma'ana duk lokacin da ya ɗabga bukatunsa Allah zai amsa masa daga cikin abin da ake samu na alkhairi a cikin sallar dare tana tarawa mutum yardar Allah a lokaci daya kuma tana tarawa mutum tafiya mai nisa da takaice mai lokacin abubuwa da yawa da zaka cimma cikin sallar dare to in ayi ne sai ka yi ni kana yi baka cimma musu kuma daren nan ba a ce wai ka raya shi duka ba a'a ka dau wata gaba daga cikin gabansa ka raya haka ma'aikin Allah ya da sauran sahabbai da annabawa in ana magana raya dare ba duk wai tun daga yanzu har sai gari ya waye baka yi bacci ba haka ake nuna domin ga jiki kan tana da haƙƙi a gare ka iyalinka ma suna da haƙƙi a gare ka abinda ake nemi wata gaba a dara musamman gaba da tafi kowace gaba farla da tsada shine ƙarshen dare din dab da ke tuwon alfijir to in ma za ka samu wata gaba cikin dare kana rayawa ka yi ƙoƙarin raya wannan gaba domin kusan dukkan alkhairan da hadisai suke zuwa to suna kan wannan lokaci din to yau a ce ga mutum baya sallar dare ko kaɗan ba ruwansa da abin da ya shafi kiyamun lai to gaskiya ba karamar hasara ba ce sai ya ce na farko babban kuskure a ce a rayuwarka ta musulmi baka kiyamun lai maliki cewa tarku kathiru minal musallin kiyamun lai da yawa daga cikin masallata sun kaurace ma wa sallar dare tasahulan biha wa fadliha domin a domin sakaci an gane ko domin sakacinsu da yi wa abin ko kula da rashin ɗaukarsa da mahimmanci duk kuma da falalar da ake faɗa game da sallar dare amma ba sa yi an gane ko sakacinsu da ko kula irin nasu da kuma rashin sanin falalar da kuma zurfin darajar da ake samu yasa wa an sarewa ba sai وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه القيام الليل sai ma ce annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar game da sallar dare da tsayuwan dare fa an abi huraira radiyallahu an daga sahabi abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aqidi shaytan ala khafiyati ra'si ahadikum shedan yana zuwa yayi dauri a qafiya ra's can keyan kai can karshen kan mutum sai shedan ya je ya kulli an fahimta izo huwa nam a lokacin da shi yake bacci salasu uqadin sai ma kulli uku akanka shedan haka yake yi da ka zo ka kwanta baccin dare sai zai ma kulli guda uku akan kai rabu da kai ana fahimta yatribu ala kulli uquda alayka laylin dawi a kowane kulli da yamma sai yake yaudar da kai kai cewa kai bacci dare mai tsawo ne kai ta bacci an gane ko kini alayka laylin dawi sai alƙawaranta ma kai dare mai tsawo ne kai ta baccin ka kawai an gane ko a farkut alaika lailun ɗauyin farkut ka kwanta ka yi ta bacci fa'izar sai kaza idan ɗayanku ya farka daga bacci fa zakar Allah ta'ala ya ambaci Allah ta'ala in hallat ukuda to kulli ɗaya daga cikin kullukan shi ɗan ya wurare ana ganewa idan ka farka daga bacci ka ce alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaykan nushur ko kuma kace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahumma ghafirli to ko kai wancan ko kai wannan ki wannan din nabiyu iya da farlashi ma an ce idan kai wannan duk zunubanka Allah ta'ala ya yabi maka sannan kuma idan ka yi sallar dare tabbas Allah zai karba haka ruwayar ta zo ana fahimta to duk da biyun in ka ambaci Allah to shi kenan kawo raunin kullum shaɗan guda ɗaya ko bismillah ka ce ai ka ambaci Allah ai farkawarka da ambaton Allah to shikenan ka warware kulli daya saura nawa eh saura kulli biyu fa in tawadda idan ka je kai alwala in halad uquda ka sake warware wani kullin ka tashi da ambaton Allah kuma ka meke ka je kai alwala to ka warware kulli na biyu saura kulli daya fa in sallah idan ka kabbara sallah in hallat uquda kulliha to dukkan kullin da shedan ya maka waro su ana bai mi zarona to kun ga wannan wata satar amsa manzon Allah yake ba mu da ka kwanta kai bacci shedan zai zo ya danne ka da kulli kulli kulli har uku akan ka ya dinga alƙawaran ma dare mai tsawo ne kai ta bacci ana fahimta in ma wayar ka ta kada alam sai ka kawo da kai kaman baka ji ba bacci yayi bacci shedan iya yaudar da kai daga wannan to babban makaminsa na farko kace bismillah ka farka daga bacci ka ambaci Allah to ka fara rage masa ƙarfi idan ka tahi ka je kai alwala to ka rage masa ƙarfi idan kuma ka tahi ka kabbara sallah gaba ɗaya ka kashi ƙasa wannan shine abin da ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam fa asbaha nashidan daibun nafs sai mutun ya tashi ya waye gari nashidan iya mai nishadi daibun nafs ransa yayi dadi ko da baka da kokobo ko ba gaskiya bane in dai kai wannan manzo Allah ya ce zaka tahi ne shidan a cikin nishadi kuma ranka yayi haske baka da wata damuwa ana fahimta wa illa in kuma baka yi haka ba baka dau matakin warware kullun da shidan yayi ma ba asbaha khabisan nafs zaka tashi cikin bacin rai da damuwa kuma kasalan zaka tashi cikin kasala da ragwanci to wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa hadisin Abu Hurairah har idan baka kokarin ambaton Allah da alolan cikin dare da sallah to kullum ba za ka rabu da bakin ciki ba ba za ka rabu da damuwa ba ba za kuma ka rabu da bacin rai ba ana fahimtar wannan wani ya ce wallahi haka kawai wallahi ne na iya baci to ga dalilin kuma gaskiya bane haka kawai wallahi ba amun kuma da yau raina a bace yake to in ka bibiya baka ambaci Allah ba da kwanta bace ba ka yi alwala ba ba ka yi sallar da yawa tunda ma'aikin Allah ce duk wanda bai yi wannan ba zai tashi iya cikin damuwa da ɓacin rai sannan kuma iya cikin kasala da ragwanci wa an jabir radiyallahu an daga sahabi jabir bin abdullah Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce as-salatu fil masjidil haram yin sallah a ɗakin Allah mai alfarma na gari maka bi mi'a alfi sallah idan kai sallah raka'a biyu a can to sai kai sallah raka'a dubu ɗari a masallacin da ba shi ba sannan ka samu darajar raka'a biyu na ɗakin Allah mai alfarma dubu ɗari ba ana fahimta bi mi'a alf sallah kowace raka'a ɗaya tana daidai da raka'a dubu ɗari an ce idan ka samu sallan azahar da la'asar da magariba da isha da asuba a harami na yini daya to tamkar kai sallar shekara hamsin ne a wannan yinin guda daya idan a kasar ku kake sai kai sallar shekara hamsin ba kamo ta yini daya ba ka to kaga wanda suke da kuɗi ba sa zuwa umara sun tafi kasara ya wallahi ba karamar asara ba inda Allah ya hore ma akalla a shekara ka je kamar su uku su domin cin wannan gajiyar da wannan muriya raka'a biyu a harami na maka to idan ba wannan gunka ji ba sai kai sallar raka'a dubu ɗari kafin ka samu ladar raka'a biyu a harami maka Allah ya kai mu maka da imani ana fahimta haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace wa salatu fi masjidi hadha bi alfi sala kuma yin sallah a masallaci na wannan inji manzon Allah masallacin garin Madina ke a masallacin manzon Allah na gari Madina idan kai sallah raka'a biyu a can to shi kuma sai kai sallah dubu daya rako'i dubu kafin ka samu ladan raka'a daya da kai a masallacin manzon Allah na gari Madina ana fahimta was-salatu fil masjid al-aqsa idan kai sallah a masallacin baitul masjid al-aqsa wanda yake Palestine shi kuma bi 500 salah raka'a daya tana da daidai da raka'a 500 a gudda ba wannan gumba kaga wanda yafi farla shine dakin Allah mai alfarma na maka daga nan sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gari Madina sannan sai masallaci na Baitul Aqsa dake gari Palestine dama waɗannan sune masallatai guda uku da fallasu ta tabbata a lissi wanda ma'aikin Allah ke ta bai halatta ka ɗaura guzuri da ɗamarar tafiya ka ziyarci wani masallaci idan ba wannan guda uku ba ya halatta ka yi guzuri ka ce na tafi ziyarar ɗakin Allah da ke garin maka wannan ya halatta na ɗau haramar ziyara zuwa masallacin manzan Allah na gari Madina ya halatta na yi yunkurin tafiya ziyara zuwa ga masallacin Baitul Aqsa ya halatta amma ka niki gari ka yi guziri purposely kawai ka tafi wani masallaci dan ziyara to bai halatta bai ba wannan guda uku ba amma Allah ya kai ka wani gari nan ka je ga wani masallaci wani ba matsala ba amma ka tafi dan ziyarar masallacin to mazala ce baya halatta sai wannan guda uku kawai domin irin farlansu da kuma irin darajarsu da nasu ya tabbatar ana fahimta sai mazala ke ce ala adullukum ala ma huwa khairu min zalika kullu sai mazala ke ce na faɗa muku abin da yafi wannan gaba ɗayan sa alkhairi da raka'a dubun a haramin maka dubu ɗari ke a haramin maka da dubu a haramin madina da ɗari biyar a masjidul akasa kuna so ku ji abin da ya tattaro gaba ɗaya kumshe su ga wajen alkhairi sai ma'aikin alkaci raka'atain ya raka'a kuma ahadu kun fi ardil jihad raka'a biyu da ɗayan ku zai a fagen fama da ake jihadi kamar lokacin da ake gwabza yakin badar a ce mutum ya yi raka'a biyu na nafila to duk wannan farulan ya hadisa guda ko lokacin da ake yakin hunain ko lokacin da ake yakin hudu ko badar ko wani yaki daga cikin yakokin musulunci ka samu dama kai raka'a biyu na nafila to shikenan ya gabe wannan fallar gaba da ana bayyana nan sai sake cewa dai ala adullukum ala ma huwa khairun min zalika kulla kuna so sake sanar da ku abin da yafi wannan alkhairi gaba daya sai manzala ce raka'atayn raka'ahuma ahadukum fi jawfi layl raka'a biyun da ɗayanku zai sallace ta a can cikin dare ina jofin lai ba ƙarfe tara zuwa goma can cikin dare ina jofin lai to kai raka'a biyu ta nafila a wannan lokacin to Allah cikin fallar zai baka farla kamar mutum ya je ya raka'a biyu a ɗakin Allah mai alfarma na maka wannan farla ce babu shakka sallar dare tana da farla ko akan wannan aka tsaya kada ai farla ta samu raka'a biyun da zaka tayi kai cikin minti biyar zuwa goma to sai Allah ta'ala ya baka ladan kamar ka je can kai raka'a biyun take daidai da raka'a 100 a wannan wannan faralla ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu iko hadisin akhrajahu imamu ahmad imamu ahmad dan hanbali ya fito da hadisin a mujalladin musnad nasu na uku a number hadisi ta 343 wa an abdullahi bin amr anin nabiya sallallahu alaihi wasallama daga abdullahi bin amr bin al-as Allah ta'ala ya kare da shi daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kare shi fil jannati ghurafa a cikin aljanna akwai wani bene yura zahirha min batiniha wa batinuha min zahiriha domin tsabaragen kan benin idan kana waje zaka ke gano abin da ke cikin gida domin gida ne aka yi da kayan ado irin na gidan aljanna wanda ya dai kawai a masalta ma shi a yanzu kawai amma faɗar exact nasa ba zai yi ba ana fahimta wa batinu halin zahiriya idan kuma kana cikin gidan duk abin da ake a waje da kan titi kana gani domin gidan ya haɗa kayan alata da na'urori irin na gidan aljanna gida ne wanda babu irinsu a duniya ana fahimta manzan Allah ya ce faƙala abu malik al-ash'ari sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai abu malik ash'ari ya ce ya rasulallah liman hiya ya rasulallah wannan gida da kake siffanta mana shi a gidan aljanna wannan gidan na waye kuwa na suwaye wannan gidan suwaye za su same shi wannan gidan qala sai manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam liman adabal kalama wa at'ama at'ama wa bata qa'iman wan nasu niyam manzan Allah ce wannan gida wanda zai mallake shi ko waɗanda za su mallake shi a aljanna liman aqabal kala ga wanda yake daɗaɗa zancensa ba zagi a zancensa ba cin mutunci ba ƙarya ba hasada ba gulma ba munafinci ba giba ana fahimta duk abin da aka haramta cikin furuci ya yi ƙoƙarin tarewa kansa baya yi to ka fara ba da dafositin na wancan gidan na aljanna a tsabar kala ya zamto duk wanda ya ji zancenka to zai ji zance mai daɗi mai kyau alkhairi ne kawai zai ki fita daga bakinka ko shari ka ji to kai ba za ka adar ba sai dai ka datse ki daga wannan ku ko ƙarya ka ji ba za ka adar ba sai dai ka datse ta daga wannan ku wanda iya cin adabal kala ya zamto ba abin da za ka faɗa game da mutum sai alkhairi idan aka san alkhairi ne ba za ka faɗa ba kai shiru da bakinka ka ɗau ƙa'idar cewa wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama ya yi ya faɗi alkhairi ko ya yi shiru to kullum ka dinga shiru ɗin har in abin da ba za ka ba za ka faɗa ba alkhairi ba ne to wannan shine hanyar farko na mallakar wancan gida abu na biyu sai ce wa at'imu ta'am sufas ta biyu masu mallakar wancan gida ciyar da abinci musamman a irin wannan lokaci na yunwa da tsadar rayuwa ka samu talakawa wanda ba su da cin yau balantana na gobe ka dinga taimakonsu da abin da Allah ya hore ba dama can Allah iya cewa falakat hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba sai ce au it'amun fi yawmin zi masghaba akwai ciyarwa irin wannan yinnai masu wahalar rayuwa ana fahimta to shi ma iya sa dan adam ya samu mallakar wancan gida a aljanna abu na uku daga cikin sufofinsu shi ne wa ba ta ƙwa'iman ya ɗau lokaci mai yawa cikin dare iya tsaye wannan suniyam a lokacin mafi yawan mutane suna bacci kaga muhallu shi shi ne sallar dare daga cikin yadda za ka mallaki wancan gida akwai sallar dare a ce sai kai mai ƙoƙarin sallar dare ne sannan wancan gida da maza ala ke wasafinsa a wannan hadisi in kana son mallakarsa sai kai wannan bakinka kullum ya faɗi alkhairi ka dinga ƙoƙarin ciyarwa cikin abin da Allah ya hore maka sannan kana kokarin raya dara da wajen salloli to wannan shine hanyar mallakar wancan gida Allah ya sadar ba mu ci wal ahad wal ahadis fi fadl qiyam al-layl kathira jidda malici hadisai inda kana neman hadisai da suke magana game da fallan tsayuwar dare suna da yawa yawan ma kuma sosai an gane ko akallahu raka'ataini wa aktharuhu samaniya sai maliki ta mafi karancin sallar daren ita ce raka'a biyu mafi yawa kuma shine kamar raka a takwas dan wani abu da al'umma har yanzu ba su fahimta ba shine ita sallar dare abinda aka fi so tsayuwa ta yawa ba yawan rakawoyi ba ana fahimta ba ka ce kayi raka a 25 ko raka a 30 ba ka yi lafiyayi rako'i hudu masu kyau sun isa ana ganewa an tambayi sofiya da sauri allah ta'ala ya masa rahama an ce mutane ne guda biyu kowanne ya haddace surtul bakara a kansa wannan sai ya raba bakara takwas sai yi sallah da kowane kaso ɗaya daga ciki ma'ana ya raka'a hudu a raka'a takwas sallama hudu da surtul bakara ai karatun iya da yawa da aka ce ɗayan kuma gaba ɗaya bakaran sai karanta ta a raka'a guda biyu da ya fara karatu sai da ya rabin bakara sai rukui da ya sake dagowa daga sujjada ya kama karatu sai kammala ake tambayar imamu safiya da sauri da wancan da ya raka a takwas da bakara da wannan da ya raka a biyu da bakara aka ce wanne ne bi balala sai ce in dai sallar da daddare aka yi wanda ya raka a biyun ya bi balala wani da gaske wanda ya raka a biyun ya bi domin ita sallar dare tsayuwar ake so ta yi yawa tsayuwa yasa wata rana an rawaito hadisai da yawa a yi karanta su anan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wata rana kamar yadda dan Abbas yake faɗa ya ji gidan manzon Allah da dare sai ga manzon Allah iya sallah shi ma sai ya je alwala sai zai jona sallar nafila manzon Allah ke kama bakar iya karantawa bai ruku'i ba sai da je da je karshen bakar ma sai ya wuce ya kama suratul nisa ita ma sai da ya kai ta har ƙarshe ya kama suratul ali imran nan ma sai da kai ta haƙar shi sannan sai mazala ya ruku kaga wannan zai nuna man mazala tsawai ta tsayuwar yake ba yawan rako'in ba to yasa anan ma dai ce aqallu harakatay wa aktsaruhu thamani in ne zaka yi irin wancan din da wahala maka iya raka takwas amma in za ba lahi kai iyayen ka lahi kalifu lahu nafsan illa wusa in aya goma kuma za ka dinga karantawa fa ni ma yayi in aya 20 20 ne fa ni ma yayi ana fahimta wannan shine kuskure na biyu al-mubalaga fi qiyamil layl kaiwa ƙarshen ƙurewa a cikin wannan sallar dare a ce ka ƙure malejin da ko lokacin bacci ma baka samu da ce ma kuskure ne wannan kuskure ne ana fahimta ƙala ibn al-jawzi malik ibn al-jawzi Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa wa qad labasa iblis ala jama'a min al-muta'abbidin fa aktsaru min salatin lai sai male ce shiɗan ya cakuɗawa mutane da yawa da yawa daga cikin masu ibada ya cakuɗa musu wasu abubuwa da ba su yi aune ba fa aksaru min salatin layl wa fihim man yasa man yasharuhu kulla akwai wanda shiɗan ya kawata musu dan yayi yayi din su yin sallar daren ya fi karfin su kai sun fi karfin sa ba su halu ba kun san akwai wannan tarakun da shi dan yake zuba wa mutum idan ya kai ka wannan ya ga kafin karfinsa ba kai ba sai tsallaka da kai na biyu idan ya je na biyu ma ya ga Allah ya taimake ka kafin karfinsa sai tsallaka da kai na uku iya da kulle kulle sama da guda bakwai a gun mutum har ma akwai gun da zai zo ya nuna ma kan cewa a kar ma ka tsaya kana in dai za ka yi a karma ka kana duban aiki wane ne ya fi wane ne bai fi ba kai kawai ka yi idan har ya so ya hana ka aikin alkhairin ka kika hannuwa to sai dinga kawata ma kuma ka dinga yin aikin ga mai farla amma sai kake yin na kasan sa farla ko ana ganewa to daga cikin abin da shi ɗaya ke yaudarar mutane wa ansu sai kawata musu yin sallar dare gaba ɗayan daren masu bashi dukkan daren gaba ɗaya wa yafrahu bi qiyamil layl iya ta farin ciki da sallar dare wa salatu duha da sallan walha aksar mimma yafrahu bi ada'il fara'id fiye da yadda yake so ma yi sallar faril kaga anan kamun shi dai ne ya dinga farin ciki wajen kiyamu lai da walha amma irin farin cikin da baya nuna wa asalolin farilla falam yaqa yanamu qubayl al-fajr summa yaqa yanamu qubayl al-fajr sanan iyanan iyanan ba zai bacci ba sai dab da ke tawar al-fajr tun farkon dare wajen sha biyu iya ta ibada iya ta ibada ba zai tsaya ba ya saurara sai dab da ke tawon alfijir sai ya kwanta fatafuta hulfarida wannan kwanciyar sai ya sa sallar farilla kuma ta kubace masa kaga an yi ba a yi ba kenan ya kashe wuta hayaki ya kori shi kenan an fahimta dan da ka rasa sallan asuba kwara ma karka kiyamul layl sosai kuwa da kai kiyamun laili ta jawo ma rahin samun sallan asuba kwarkar kai domin ita sallan asuba wajibi ce maliki ce aw ya kumu fa yatahayya alaha fatafutuhu jama'a. ko zai tashi din can karshe kafin ya shirya ya shirya ya fito masallaci har an yi jabi ya rasa jabi aw yusbihu kasalanan ko ya tashi gari iya mai kasala fala ya ƙadiru alal kasbili a'ilatihi har ma ya kasa zuwa ya nemo wa iyalansa abinci to har in dai sallar dare za ta jama wannan to ɗan ya ci riba ga ana fahimtar wannan yasa kai abin da shine shine da'abi na magabata sai ka kubuta lafiya maliki cewa wa amma shar amma ita shari'a ta ce fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi rahma yana cewa sallallahu alaihi wasallam inna li nafsika alayka haqqan cewa ranka ma iya da haƙƙi a gare ka hadisin iya da tsawo ya ce faƙon wanan ka yi tsayuwar dare kuma ka kwanta ka yi bacci ana fahimta wa kana ya ƙul har ma yana cewa alaikum hadin ai ƙasidan mu'tadilan fa innahu man yushadidu yushadidu hadadin ya galabu manzo Allah ke cewa ɗau abin da za ku iya yi ku ɗau abu wanda ba zai wahala da kuwa ana fahimta ya ce duk wanda ya matsawa kansa cikin wani addinin to addinin siyarin da ya shi akwai lokacin da ba zai yi ba akwai ɗaya daga cikin sahabbai wata nake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da ikon kullun zan yi azumin nafila sai ce a'a ka je ka dinga yin azumi uku a wata ya ce wallahi manzon Allah karfi na fi haka ya za a yi na zauna kawai su uku zan yi azumi a wata ai ni na fi karfin wannan sai ce to ka je ka ka dinga azumtar alhamis da litinin a sati ka dinga yin biyu biyu ka je sai ce wallahi manzo Allah na fi karfin wannan karfi na da lafiya ta na fi karfin haka a ce a sati sau biyu zan yi azumi sai ce to ka je ka yi azumi yau ka sha ruwa gobe azumin annabi daud sai ce wallahi manzo Allah haka ma na fi haka ce a ko ba sama da wannan in dai azumin nafila ne ba sama da wannan da ƙarshen rayuwarsa ta suke cewa da ma ya karɓi saukin manzon Allah da ya shi domin a lokacin da ya faɗa hakan iya da ƙarfi akwai samartaka da kuma tsufa ya zo masa ya ga wannan ɗima iya ne mai kasa barge ya sa manzon Allah yake cewa afdalul amali inda Allah adwamu awa in qalla mafi alkhairin aiki a gun Allah wanda zaka dawwama akan sa ko mun kankantarsa a ce kullum sai ka yi raka'a biyun nafila da daddare to ya fi a ce ka yi raka'a ɗari kuma sai ka yi wata ba ka sake yi ba wannan raka'a biyun da za ka ɗauka kullum kana yi ta fa'ala kai ka ɗau abin da za ka yi kar ka ɗau abin da ba za ka iya yi ba ana fahimta abin da ake so na ibada ka ɗau abin da za ka dawwama kana yi za ka dawwama kana yin sa kar ka ɗau abin da zai gundare ka shi yasa manzo Allah ke sa duk wanda ya saba iya wani aiki na alkhairi wani lokaci ya zo ya same shi bacci ko rashin lafiya ko baya nan tafiya ta kama ci wannan lokacin ya yi wani uzuri mai karfi hana shi aikatawa sai manzo Allah ce Allah zai ce wala ku ku dinga rubuta bawa na ladar tamkar yanayi tamkar a lokacin iyayi in bacci da lafiya ne tamkar iyaye da lafiya in tafiya ce ta kama shi tamkar iyaye gida an bayyana ku rubuta masa iyaye domin ni Allah ya ce ni na san abin da ya hana shi kaga wannan fallar ana samun ta idan ka dawwama kan aikin da kake na alkhairi ka dawwama akan sa ana fahimta aqta'uhum fi salati tarawih kusakuran da masallata suke samu game da sallar tarawih da ake yin ta lokacin da ramadan ya zo tarku salatu tarawih mutlaqan babban kuskure na farko a ce mutum a ce baya tarawih ma gaba ɗaya mashi shi kawai ba ruwansa daga an yi sallar isa sai da biya zama abin da ya fi to a ce ka tsinci kanka irin wannan rayuwar to ba karamar asara kai ba asara ce wanda ba ta musaltuwa kathirun minan nasi yatrukuna salatat tarawih takasulan wa tasahulan mali ce da yawa daga cikin mutane suna kin yin salatat tarawih domin kasala kuma da rashin baiwa abu muhimmanci limashahadat ma limushahadati ma ma mai rubuta ina kamar ya goge hannu na? maimi? mailiya domin irin abin da zai biyo baya domin shaidar da abin da zai biyo baya din ma'ana yin sallar tarawihi din inda an san abin da zai biyo baya in an yi na farla da alkhairi to da ba su yi wancan kasalancin ba da ba su ba su yi din ba wasu latu tarawihi sunna mu'akkada sai mala ya ce ita sallar tarawih sunna ce mai ƙarfi sunna mu'akkada ittifakan lirijali wan nisa sallah ce mu'akkada mai ƙarfi a sunnonin masunna ce mai ƙarfi jimala sannan kuma ittifakan wanda aka yi ittifaki akan rijalan wan nisa maza da mata ba a cewa sai maza ne kawai za su har mata ma li qawli abi hurairah radiyallahu anhu fadin abu hurairah Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yargabu fi qiyam ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya kudaitarwa game da sallar sallar dare cikin ramadan ghair an ya'mura fihi bi'aziba ba tare da ya ainacin bada umarni umarni mai karfi ba ini azima ba kamar matsayin sallar farilla ba fa yaqulu har cikin kudaitawa sama yake cewa man qama ramadan imanan wa ihtisaba duk wanda ya tsayewar Ramadan iya mai imani da Allah kuma iya mai neman lada a gun Allah gufiyar lahu ma takaddo min zambi manzon Allah ya bada labarin za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa daga wannan rana da kai tsayewa ta tarawih cikin Ramadan kai dace Allah ya karba to duk zunubanka daga nan zuwa baya sai Allah ya yafe wasu sai dai kuma zaka kitsawa an so a gaba ka kira kowa amma na bayan ya rushe gaba daya Allah ya ‘yan wani mafarla ba ce, abinda za a ce an gafarta ma zunubanka gaba ɗaya, an bai mutu wannan? falla ce ta Allah wanda ya biya wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yi kokarin ribata ta yanzu misali ai an yi ta kwadaitarwa lokacin da Ramadan ya zo ai ta nafil filin nan kar a sake kar a yi wasa lokaci ne yanzu ba ya wuce ba jiya ne ma nake gano ni iya rubuta yanzu tsakaninmu da azumi wajen kwana 100 ko da 80 da wani abu ko da 60 da wani abu nace duk abin da ake kirga mai kwana ya zo ba yanzu in watan nan na gobe ya zo watan jimadar ula din nan to an raba mun yi rabi inda muka baro da inda za mu tafi mun raba da tabira zakiya daga azumin har an yi rabin shekara ka to kun ga ashe kwadaitarwar da ake yi wannan ake jiwa mutane zai wuce kuma ya wuce din kai da ka ƙi da wanda yanzu ba za a gane a jikinku ba kai da ka so baccin ka dinga baccin ka yi baccin shi kuma wanda ya dinga raya dararen ya raya to yanzu da kai da himai bambanci ba wani bambanci kuma bambancin da za a gani nasan da ya fi naka sai an mutu a je lahira za ka ciza yatsa wa yau mai abdu zalimu ala dai ya kula ya laita ni ta hastu ma'ar rasuli sabila ran da za ka ciza yatsa ka ce dama na yi a lokacin ciza yatsa da ba zai maka amfani ba yasa duk abin da ake kwadaitar da al'umma ya yan uwa kada mu yi sakaci da su lokaci ne yanzu daga azumin nan zuwa yau Allah ne kaɗai san musulmin da ya faɗi ya mutu ya yi azumi amma kafin ma a zo rabin shekarar da ya mutu kuma daga yanzu kafin azumin ya zo Allah ne kaɗai ya san wanda za su mutu to kaga ashe duk dama idan an same ta amfani da ake da ita kar ka yadda dama ta zo ta wuce baka yi amfani da ita ana fahimta to wannan ya ce manzon Allah yana ce duk wanda yayi kiyamu yayi tarawih Ramadan da azumi yayi dan Allah kuma iya da imani to manzon Allah ya ce a masa albishir an gafarta masa zunubansa Allah ya sa mu na ciki ƙala bunu na jim malin ibunu na jim yake cewa wa zakara fili iftiyari an aba yusuf sa'ala aba harifa ya zo cikin littafin al'aitiyar cewa malin aba yusuf ya tambayi abu hanifa nu'man bin sabir kenan Allah ya ƙara masa rahama an tarawihi ya tambaye shi game da sallan tarawihi wa ma fa'alahu Umar da kuma abinda Umar dan Khattab ya aikata na tara mutane su yi ta cikin jami'i tun lokacin Umar dan Khattab Allah ya kare da shi faqala yake cewa at-tarawih sunna muakkada Abu Hanifa yake cewa ya kai Aba Yusuf fahimta ta game da wannan sallar tarawih to sunna ce mai karfi walam yataka walam yatakarrasahu Umar wai ba kirkira yi ba bid'a yi ba walam yabtadi ahu kenan abin da yi da tarin mutane su yi sallah da liman daya sallar tarawih lokacin sa ba bid'a bane an gane ko Umar ba bid'a yi ba min tilka'i nafsihi ba hi kirkiro da kansa ba walam yakun mubtadi'an kuma ba bid'a ba bid'a yi kawo cikin addini ba walam ya'muru bihi illa bi illa biman asala ladayhi bai ci ai wannan tarayin ba sai da ya rike wani tushe a wasu wani asali wa ahadun da kuma wani alkawari mai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzon Allah tun iyanan da rayuwarsa akai salatu tarawih har ma ya fito sau ɗaya sau biyu sau uku yi wa mutane jagoranci a masallacinsa na ranar hudu bai fito ba na biyar ma bai fito ba sai suke tambayarsa su ci yaro zalaka fito kwana ɗaya biyu kuma na sallah kuma yanzu gari da fitowa sai ce ina tsoron kan na ci gaba da fitowa kuma Allah ya ce wajibi ce sai kun yi haka manzo Allah ya ce ya ce ina tsoron na ci gaba da fitowa kuma ubangiji ya aiko da wahayi ta zama wajibi kuma to wannan kawai ke tsoron yasa da ya fitowa kaga bai ce karku yi ba ku ana fahimta a da Umar dan Khattabi zo sai shi ke jagorantar mutane ake wannan tarawih har ma ya da limamin irin su Zaid bin Sabit da wanda daga cikin sahabbai ana fahimta sai malik ya cewa a kalan nawawi imamun nawawi Allah ya masa rahama yace ijtama'atul umma al'ummar musulunci ta hadu ala anna qiyam ramadan laysa biwajib cewa tsayuwar da ake ta kwadaitarwa a ramadan ba wajibi bace bal huwa mandubun amma wani abu ne da ake son a aikata wai hasul bi salati tarawih kuma hakan iya saduwa har sallar tarawih ta yi gucin wannan ai annahu ya hasilu bi hal maqtuluba min al-qiyam abinda ake neman ka tsayu da cikin daren ramadan to ita ma tarawih tana ci li'anna qiyam ramadan la yakunu illa biha domin tsayuwar ramadan ɗin ma ba ta kasancewa har sai mutum iya ƙoƙarin yin tarawih kuskure na biyu sallaha bi takafifin mukhillin yin sallar tarawihin da takaitawa takaitawar ma da ta kai ba a gabatar da wani abu na wajibi a sallah ka san akwai takaita sallar da zaka kuma zaka rushe wani abu amma in takaitarwa ta yawa to sai ta haifar da barna a cikin sallar ana fahimta ishtahara inda nasu yauma malice ya shahara a gun mutane da yawa a yau naqru salah irin sallar nan da ake kamar kamar kotan kurciya din ine naqo a ainihin naqaru naqaru dik kamar yadda in zakara iya tonuwa ƙasa daga yasa ƙasa yake daukewa ko daga yasa haka to haka wani suke sallar su daga ya kama ruku ya dago daga ya kai goshi ƙasa ya daga daga ya haka ya haka wani shine naqaru dik to mutane da yawa a yau suna irin wannan sallar babba babba babba babba daga an kama a daga daga an sunkuya a dago daga an yi har ma ana cewa wasu masallatan wai sharon ko da azumi akwai sharon da kaje cikin minti biyar zuwa bakwai a gama tarawih gaba ɗaya eh akwai baktara ko gashi nan dai ba irin sunaye da mutane ba sa kuma su matasa sun fi san irin wannan wa wani ma har aman kunu yake to an yi rukuyi ka dago ka tafi sujada ka dago ba nutsuwa wani ma daga an yi fatima dalilin sun ma nazar take nan daga dago sun ma ba sa ba san ayi rukuyi kaga wannan ai ba sallah ba shi za ka wahalar da kanka ba kai sallah ba ka huta ba wasu ma har gasa ake suwaye za su fi saurin sallah ba har gasa ake a cika ke mana zai cika mana zai cika eyi zai cika amma cikanta banza ce yawa abinda ake so samu ba za a samu ba ana fahimta wannan to sai ma ce mutane da yawa sun kware wajen na ƙaru ɗin nan yin sallah da gudu-gudu da gudu-gudu da sauri-sauri daga wannan mai yin ta hibe sallah ba hibe huta wa huwa fi'lu aksar al'imatu zaman kaga ni ko wannan shine aikin da yawa daga cikin limaman zamani kad kharaju bi salati tarawih an hadd al-mashru ita waccan salat tarawih da ake irin wancan tsarin to ta fita daga cikin haddin shari'a daga can ka samu ta ka amma ba ta shari'a ba ce a faƙadi haƙaƙuha faƙadi kaffafuwa ta kafifan mufridan sun taƙaita sallar taƙaitawar ma da ta kai sakaci kuma taƙaitawar ta yi yawa har sakaci ma ya shiga yasri'una fil qira'a suna sauri wajen karatu wani ma ba za ka ji fatiha ta zo da ne ba alhamdulillah aka za ka ji kawai yadda ka san koro shi ake wannan ba daidai ba ne yasri'una fil qira'a wala ya ɗimi'inun fil arkan ga saurin karatu ga ba nutsuwa a rukunan sallah kamar abin da ya shafi ruku'i sujada ɗagowa tsakanin sujada da sujada duk ba nutsuwa a wannan ko haka ake haɗe su gaba ɗaya ana fahimta bal yan ƙurunaha na ƙaran hatta za a bubi kulli maraya zai taƙaita sallar matuƙar taƙaitawa har dukkan wani alamu ma na sallah a cikin ya tafi gaba daya in wani ya gango ya hango kamar ya ji wasa kake ba sallah kake duk wata muru'a ta sallah to irin wannan sallah babu babu muru'a cikin ta ba kamala ana fahimta to irin wannan sakacin ya kai sakaci kuma ya zama laifi qala shaykh ali mahfuz a shaykh ali mahfuz yake cewa wa ashadu karahatan min mun shaida karhancin wancan salatu tarawihi ma'a takfifil mufrad sallar tarawihi da takaitawa wanda takaitawar ma sakacin sa ya kai sanadi an gane ko takaitawar ma ta kai inda take wajen sakaci shine takfifil mufrad fiha jahala min al'ima wa kasla min an-nas a cikin irin wannan aikin akwai jahilan malamai kamar yadda faɗa ke jahalan min al'ima akwai jahilci daga limaman wa kasalan minan nas kuma da kasala abun mutane dama mutane duk inda sauki yake suke da biya duk inda sauki yake da yin abu da wuri kawai za su ji su ba ruwan su wal infirad fi hadhihi al kanala afdalu min al jamaa bal in alima al ma'mum anna al imam la yatimma ba'd al arkan lam yasih ittida'uhu bihi aslan sai malik ya ce wal infiradu fi hada fi hada hala wal infiradu fi hadhihi hala mutum ya koma ya sallar shi kadai a irin wannan halin da liman irin waccan sallar da aka sufanta yake to afdalu min al jama'a ya fi falaka fi sallar jami'a in dai duk masallatan da suka kewaye fi irin wannan gubgub din ake yi to sai malai ce ka je ka yi sallah kai kadai ma ya fi alkhairi bal in alima alma'amuma idan har mamu ya sani annal imamu cewa shi liman din da zai bi sallah la yutimma ba'dul arkan baya cika wa an so daga cikin rukunan sallah to lam yasiha ittida'uhu bihi asalan bi ma halatta ka bihi ba asali ma ba zaka bi shi in dai har liman baya cikakken ruku'i baya cikakken karatun fatiha a sallah baya cikakken sujjada to ba zaka bi shi ba zai karbi da shi ta gudun sa Allah yake yanya ana fahimta shi ne abinda male ce sai ci gaba da cewa a abu na gaba sai ya ce at-tahlil was-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama ba'da kullu taslima kuskure da uku kenan a ce tarawih in kai raka'a biyu sai ka tsaya kai tahlili ma'ana la ilaha illallah la ilaha illallah was-salatu ala nabi sai kai wa manzon Allah salati ba'da kullu taslima kowace sallama an kai ta raka'a biyu sai kai wannan in baka yi ba da matsala to shi wannan kuskure ne udare hakan kuskure ne wan tashar qaulul musallin ba'da tarawih ba'da tarwiha wai zaka ji ya yadu da yawa daga cikin maganganun masallata bayan tarwiha tarwiha ne dan hutun da ake a ce assalamu alaikum wa dan zauna kafin amiki as-salatu wassalamu alayka ya awwalu khalqillah sai ka ji ana wannan assalamu as-salatu wassalamu alayka ya awwal khalqillah tsira da amincin Allah tabbata gare ka ya kai farkon halittun Allah wa rafa'u sawt ba'da kulli rak'atayn min at-tarawih binahwi da daga sauti a karkashin kowace raka'a bi salat tarawih a dinga wannan salatul qiyami asabakumullah ko kaje na ce salatul qiyami asabakumullah sallar dare Allah ya ba ku lada wa salatu yarhamukumullah ku yi sallah Allah ya muku rahama والتحاليل da cewa la ilaha illallah ba'da kulli tarwiha bayan kowane hutu da aka yi an yi salama kafin abeki watarda ba'da ba'da alula da an an yi sallama ta farko a ce abbaka radiyallahu an an gane ko wa ba'da thaniya bayan sallama ta biyu a ambaci umar a ce radiyallahu an wa ba'da salisa bayan sallama ta uku a ambaci usmanu a ce radiyallahu an wa ba'da rabi'a bayan sallama ta hudu ambaci aliyu dan abi talib a ce radiyallahu an to a ce a ka'ida kowace sallama akwai sahabin da za a ambata a ce radiyallahu an to wannan kudirin da wannan aikin mala ya ce ba hil asali a din fa kullu zalika laysa lahu asl duk abin da ya lissafo irin wannan ba da asali wa lam yurid bihi shar bai gangaro a shari'ance ba bal fihi tashwish fi biyutillah akwai kawo tashwishi shi ne maganganun da ba su da asali a cikin ɗakin Allah an gane ko wata khalid alal muta'abbidin da kuma cakuɗawa masu ibada a aikinsu wani ya koma gefe iya ta ibada sahi da Allah amma ka zo kana abin da bai dace ba ka batar da shi ko ka san mai wasu wasu la yuqalu innahu salatu wa taslimu ala nabi ba a fadar innahu salatu wa taslimu ala nabi wa tarda an ashabi da nema wa sahabban sa yarda abun Allah وهذا مشروع لما فيه من من من التنويه بعلو شعرهم وتنبيه بعضه وتنبيه فضلهم wannan abin da yake faɗa na yi wa manzon Allah salati a kowace sallama da kuma cewa sahabban nan Allah ya ƙara yarda da su dole sai a wannan gaban bayan sallama sallama za a ke yi sai shi ce wannan ba shari'a bane ba ta cewa shari'a a ciki a ce hakan zai zamto bi uluwi sha'arihim a ce daga martaba sha'aninsu ne watan bi fadlihim da kuma faɗakar da mutane da falalarsu sai cewa haza min talbisi iblis wani iya cikin cakuɗin ɗiniyar shi ɗan iblis ba huwa bidi'a irin wannan aiki mala ya ce bidi'a ne wa amurin muhudithun da al'amarin da aka ƙage cikin addini sabon al'amari la musna da lahu ba shi da madogara an bayyanta duk abin da aka faɗa in dai a tsakanin kowace salama ake to balaga irin sunan da ya bashi bid'a ne kuma ba shi da madogara a cikin addini amma in ba a mai lokaci ba ko gu la ilaha illallah ko salatin arabi abin ne mai kyau mutum zai samu lada mai yawa amma a mai da lokaci in baka yi a wannan gun ba bai yi ba to iya buƙatar nassi na shari'a wajen an bai bijon qala ibn al-hajj malik ibn al-hajj yake cewa wayan bagilahu ay al-imam ya kamata a galiman an yajtani ba ma ahadathuhu min adh-dhikr ba'da kullu taslimatayn min salati tarawih yace wajibin liman ne yayi kokarin ne santaka daga irin abin da aka kirkiro na ambaton Allah tsakanin kowace sallama biyu na sallar tarawih wa min rafa'i wa min rafa'i aswatihim bidhalika da kuma daga sautin da ake wajen wannan an gane ko wal mashi ala sautin wahid da kuma tafiya da sauti guda daya fa inna zalika kulluhu min al bid'a wannan duka iya cikin bidoyi jama'a وكذا ينهى عن قول المؤذنين بعد ذكرهم بعد التسليمتين هكذا عن هنا ما فكرا صلى لداني بعد ذكرهم بعد التسليمتين bayan sun yi sallama biyu a cikin tarawih su dinga cewa a at-tarawih as-salatu yarhamukumullah min salati tarawih sun yi sallama daya ko biyu daga cikin sallar tarawih su bude baki da karfi a cikin mutane suna as-salatu yarhamukumullah fa innahu muhdith muhdath wannan al'amari ne kagage a addini muhdath abu ne wanda bai da asali kago shi akai amma yin janna wasawa malici abin da ke shine daidai an yakuma al-imamu lis-salati ba'da kulli rak'ataini daga an yi sallama biyu to shikenan liman ya meke kawai biduni kalami minhu ba tare da an yi wata magana ba an gane ko aw min ghairihi ko ma wani wannan din ba a ce komai ba kawai liman ya tashi ya ci gaba da sallah in har an gajin to ayi a huta kowa ya dinga zikirin sa da kansa da kansa a zuciyarsa ba tare da an ambaci wani abu cewa dole wannan zaka yi ba idan an tabbatar da an huta kuma sai a meke a ci gaba da salloli shikenan kuskure na hudu alqawlu bi istihbabi qira'ati juz'i kullu layla a ce a sallar dare a ware mata izu-izu da ake yi a ce yau izu uku za a yi a raba izu uku dole sai an yi wannan ko a raba izu shida-shida idan ta'ajjudi ne a ce dole sai an yi wannan to kuskure ne ina matasan ala ramomi haka ne mana a matsawa kai a ce dole sai an saukatuwa ya ce ma ba wanda ya ce ma wannan daga sahabbai har tabi'ai ba wanda ya matsawa kansa akan sai ya yi katabar ƙwarani a cikin tarawih ko tahajjudi ba ko da za ku ɗau sura ɗaya ku dinga maimaita ta a armadan ɗin duka yayi yayi wannan kuma da yawa iya sawa an so daga cikin alamomi a aramomi ma dinga yin abu ba dan Allah ba wallahi tallahi akwai a ce ai da wani da wani yau su za su ja ba mu je mu ji ƙarfin tilawarsu ko ba gage ba ba ba mu je mu karfin tilawarsu haka ake wannan kaga duk ya saba wa manhaji na magabata gaskiya ku dau abin da za ku iya yi ba laifi bane ku jera qur'ani a gun ba su hada ba laifi bane amma kar ku ce kullun sai an izu biyar kullun sai an yi izu uku da ha maza ha mata sai an yi wannan a ba ce ku yi wannan a yi karatu mai kyau na nutsuwa wanda lokacin da aka iba kun yi wa kanku ka'idar lokaci ya yi shi kira a tashi kowa da bai sauransa shi kira wannan shine gaskiyar magana wannan dole dole matsalar mu cikin gida wannan masallatanmu na sunna duk ana samun wannan matsala duka ya sama wa an su daga cikin tsantsi masu tsantsinin ba sa zuwa kuma ni ban gale ba su ba in dai har abin zai bayar da irin wannan gasar da wannan riyan to ni ban ga amfanin zuwa ba da ƙorar speaker yau da ƙorar speaker kuskure ne sallar tahajjudi a ce sai kun ƙure speaker a ba daidai bane ku bar shi iya cikin masallaci kai ku ji kayo ba dole ba ne wani bacci yake yi wani ba shi da lafiya an gane ko wani ba ma musulmi ne shi mai ba da da sallar koyi na kuma iya da haƙe ku ba shi haƙinsa an bai mutum nan wannan ɗaga lasfikar kan gari a dingaji kuskure ne ba daidai ba a masanacin suwa na gasa ya tilawa kake jewa ki kuma ya ta ƙara murya a ƙara bolin da sa kure ladanka ya sa ƙa'idar tarawihi da tahajjudi suna buƙatar semina ta musamman musamman su malaman da da kwamitin masallaci a haɗu a yi semina ta musamman a faɗa wa mutane yadda suna ta ce yadda suna ta koyar a faɗa musu ba a ce dole sai kun sauka ba ko daga nan har mu kare rayuwar ba mu sauka ba muna yi shi ke ba mu da mutum zama wata rana mazan Allah sallallahu alaihi ya taɓa yin tsayuwar dare da aya ɗaya in tu'adhibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim da wannan yayi sallar dare gaba ɗaya kai dai ƙarya kake kace manzo Allah bai da hadda in yanzu ne aka samu ne ban yana ai ba tilawa tilawa ce ta kare yasa yake wannan ko ba ka za ce ba ai na san mu ne yasa nake wannan wannan magana na san mu a yanzu ai ba tilawa yasa aya ɗaya fa gaba da yace yace to shugaban halitta yayi in dai karfin tilawa ne an bayyana wannan wallahi akwai kusakurai dewa a tarawihi mu da tahajjudin mu akwai su dewa ai kokarin karkade su har in ana so a samu lada a gona Allah ya samu dace sai malik yake cewa ko da ke wannan ba zai shiga ba gaskiya mu sai ana na ga mun kama shi kafin mu je karshe lokaci da cin mana za mu samu matsaya na insha Allah idan mun tashi rana ita yau in Allah ya kai mu sai mu tashi a matsala ta hudu din alqaulu bil istihbab qira'atu juz'in fi kulli layla in Allah ya kai mako mai zuwa na za mu tashi insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana wannan kuma shi ne darasinmu na hamsin da biyar a littafi wadda alama littafi ya fara ya fara deko ya fara nuna mana kansansa Allah ta'ala ya mana albarka Allah ta'ala ya cikin mai cikin mahaifa Allah ya sada mu da su aljanna cikin kuma Allah ka shirya mu Allah ka shirya zuriyar mu Allah ka shirya mu Allah ka shirya zuriyar mu Allah ka sada mu da su aljanna cikin kuma Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira Allah ka taimake mu Allah karba mana ibadojin mu da addu'o'in mu Allah marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah mu kuma Allah ka dade mu da lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka zama jagora mu a dukkan al'amuran mu ya Allah Allah ta'ala mana roƙonka ka bamu da mana mai albarka ka karo mana ruwa mai yawa mai alkhairi Allah ta'ala mana roƙonka guraben da ruwa yake ta'adi da barazana Allah ka tsaye da wannan abu haka guraben da suke buƙatar ruwa kuma Allah ta'ala kai musu ruwa mai albarka mai alkhairi Allah ta'ala mana roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da jihohin mu gaba ɗaya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala mana roƙonka kuncin rayuwa da ake ciki Allah ta'ala ka mana karshen sa Allah ka sassauta mana wannan musiba Allah ka riba ka zuba wannan bala'i ruwan sun ya rabbal alamin Allah ka sassauta mana wannan rayuwa ya Allah Allah ka dade mu cikin nutsuwar mu da hayyacin mu ya rabbal alamin masu taimakon addini Allah ka taimake su limamai da nalimai da ladanai na wannan masallaci da yan kuma dattawan mu duka muna adon Allah ya amshi addu'o'in mu da ibadar mu duka ya midiyar mu Allah ta'ala ya musu albarka ya saka musu da alkhairi mai wannan gida mai wannan masallaci Allah ya saka masa ta goje Allah ya karba ayyukansa na alkhairi Allah ta'ala ka hana shi aikata kuskure da ba daidai ba rayuwar shi da mu duka Allah ka biya masa bukatunsa da namu Allah ka jikan mahaifansa da namu Allah ka shirya da zuriyarsa da tamu duka Allah ka samu lafiya mu gama lafiya gaba ɗaya na'am tambaya ce a zai ina? a zai zamto mana ya yi ƙyamulai irin tasa eh irin tasa mana ya yi ƙyamulai irin tasa ta magandata ke yawon shi ke ya yi tasa irin ta magandata amma ya yi wallahu ala اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم